yaƙin Khaibar wa ushira fiha ila al-fath sannan Allah ta'ala yayi ishara cikin ta dangane da wato fathu Makka da za a yi laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba wa dhukira al-fath sarihan fi surat an-nasr sannan Allah ya ambaci fathu makka a bayyane a cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa juriha sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwatin wahida sannan cin yakoki da annabi sallallahu alaihi halasta yaki cikin su an raunata shi cikin ɗaya daga cin yakokin wanda shine wato wahiyar Uhud shine yakin Uhud a wannan yaki an yi wa Annabi sallallahu alaihi rauni wa qatalat ma'ahu almala'ika fi Badr wa Hunain sanan mala'iku sun zo sun yaki tare da shi a yakin Badr da yakin Hunain wa nazalat almala'ikatu yawm alkhandaq sanan mala'iku sun zo amma ba su yaki ba a wato ainihin wato yakin Khandaq ranan Khandaq fazalzalatil mushrikin mala'iku suka jijjiga mushrikai wa hazimatuhum suka karya su warama fiha warama sallallahu alaihi wasallam fiha alhasba fi wujuhil mushrikin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi busar kasa wato yashi a fuskoki na mushrikai faharabu sai suka guje wa qatala bil minjaniq fi ghazwatin wahida sannan annabi yayi yaki da majajjawa a wato ainihin yaki guda ɗaya wahiyar ta'if shine yakin ta'if shine an kulle garin bayan da za a yi musulmai su shiga aka yi majajjawa aka jefa wani ya je ya bude mi wato ainihin kofa wa musulmai wata hassana fil khandaq sannan ya wato ainihin yakan da garki a yaƙi guda ɗaya fi wahidatin yaƙi ɗaya kina wahiyar ahzab shine yakin ahzab ashara bihi alaihi salmanul farisi radiyallahu anhu wanda ya nuni da haka shine Salman al-Farisi da labari ya samu Annabi sallallahu cewar ga kafirai su dubu goma sun tunkaro Madina Annabi sallallahu ya kira mutum din gaggawa ya za a yi daga cikin Salman al-Farisi wanda asalin shi dan Farisa ne yankin Iran yanzu kenan yayi nuni cewar su idan har irin wannan ya tarar da su to ga abin da suke shine suna wato ainihin tona khandak wato ainihin yaƙi suna tonan me wato ainihin rami yanda mahayi ba zai iya shiga ba ya tsallaka in ba zai iya tsallakawa ba in ya shiga kuma kafin ya fita za a me za a harbe shi wannan shi ake ce da khandak to Salman al-Farisi shi ya bada wannan shawara din da kafiran Madina suka zo sai Makka suka zo sai suka ga abin da ba su taba wato ainihin gani ba وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة يا تبت أصحاب البخاري لمسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا يأتي قوم شاترني وفي رواية لهما وترواية الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ست عشرة غزوة النبي صلى الله عليه وسلم يا يأتي قوم شاشدني وفي صحيح مسلم يضع صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في ثمان منهن annabi yayi yaki da kansa cikin takwas daga cikin su wa fi sahih al-bukhari yazo a sahih al-bukhari anna al-ushayrata kanat awwalu maghazihi wato ushayra din nan ta kasance yakin ushayra shine farkon mi yakin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan yakin ushayra din ya zama shimfida ne ga yakin wato ainihin badr sababin shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin kafiran maka za su wuce da ayarinsu za su kai sham daga can kuma za su iyo sayayya sai annabi sallallahu ya zo domin ya yi ƙoƙarin tare wannan dukiyar an gane da za ta wuce ta tafi sham maimakon dukiyar da aka ringa kwacewa musulmai da za su hijira daga makka zuwa madina to a lokacin annabi sallallahu ya iso wannan guri su kuma sun wuce an gane wannan shine kuma ya zamo shimfiɗa a yakin Badr cewar to ai an san tunda sun wuce Sham dole za su mi za su dawo to wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa tura SS nashi domin su je su samo su masa rahoton mi waɗannan mi masu leƙen asiri domin su samo masa rahoton dawowar waɗannan ayari domin su mi su kama a matsayin abin da aka kwacewa sahabban shi lokacin da za su yi hijira mala yake cewa ghazwatu badr wato yakin badr ana kiran wannan yakin badr din al-kubra wato yakin badr wanda yake mi wanda yake babba wato ana kiran shi al-kubra saboda akwai yakin badr al-ula da ya riga ya shi shi yakin badr al-ula sababin shi shine an samu wani mushriki da ake ce da shi Kharz bin Jabir al-Fihri ya da ya samu gurin da musulmai suke kiwo ya tattara raƙuman su da awakan su annabi sallallahu da ya samu labari an so a riska shi to amma ya samu ya ya tsere ya guje an gane malam yanzu dai zai mana bayani akan ghazwatu badr yakin badr mun ce yakin al-ushaira ya zama shimfida a yakin badr saboda nan sasan da ya samu labari cewa su Abu Sufyan za su wuce su tafi Sham ya so ya tara wannan dukiya to ba ta taro ba ya fita cikin mutum 150 su malaman tarihi suka ce mutum 200 to sai ya samu amma sun tsere tun daga nan ringa tura masu leƙen asirin shi su samu man labarin me dawowarsu daga nan kwa sai ya samu labarin dawowarsu sun dawo cikin raƙuma dubu kuma ya samu labarin da ya samu shine kwata-kwata wanda suke tsara da raƙuman ba su mutum arba'in ba kun ga gami ga nama kusa to amma za ku ji Allah ya kaddara ba za a riski wannan ayari ba yaƙi za a girbe kan wasu daga cikin mushrikai domin addinin musulunci ya ci gaba da tafiya fi ramadan min as-sanati ath-thaniya lil hijra mala yace a cikin watan ramadan shekara ta biyu bayan hijira balaga rasulullahi sallallahu khabaru irin muqbilin min ash-sham li quraish wato labari ya riski annabi sallallahu ga wani ayari na wato ainihin quraishawa wanda ya fuskanto daga sham shine ayarin da ya wuce ya tafi sham din kenan ko to gashi kuma ya dawo suhbata abi sufyan wanda yake gudanar da wannan ayare din shine Abu Sufyan kafin ya musulunta kenan ko sanadaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasalil khuruj ilaiha sai annabi ya kwadaitar da sahabbansa cewa su fita tunda an kwakwace musu me su je su kwato ko irin su Suhaib ar-Rumi lokacin da zai hijira dan kasuwa ne a Makka mai kudi kafiran Makka cewa suka ce anan garin kai kudi ka zo baka da komai kai kasuwa ka samu kuɗi kuma ka ce za ka yi hijira da kuɗinka ka tafi madina suka ce musuluncin dai ranka ne ba za mu hana ka kai ba amma dukiyar baka isa ka fita da ita bai ce in na baku dukiyar za ku banni suka ce eh dama ita suke so ya ba su dukiyar ya wuce madina ba shi da komi kafin ya isa Allah ya tsinka da annabi sallallahu abin da ya faru da suhaib annabi sallallahu bayan ya je annabi ya ce suhaib kai kai kai ka ci riba saboda wanda ya tsira da addini ko ya rasa komai a duniya shi ya nasara wanda ya rasa addini ko ya samu komai a duniya shi ya asara dan haka dai kenan kun ga musulmai ba laifi suka yi badan sun bi su taro wannan a madadin abin da aka kwakwace musu wa amara man kanat zahruhu hadiran bin nuhub sana annabi ya kwadaita da umarni cewa duk wanda abin hawansa yake nan to ya tafi a tafi da shi wa kharaja fi 300 kenan yanzu a shimfiɗan nan da muka yi za ku gane badar ba yaƙi aka tafi ba me aka tafi tarowa waccan dukiyar to amma Allah sai hukunta ba dukiyar za a samu ba yaƙi za a yi an gane ya wannan kuma hikima ce ta ubangiji sau da yawa za ku so wani abun Allah kuma ya nufi wani abun wanda kuma shi ya fi alkhairi gare ku kenan annabi sallallahu wa kharaja fi 300 wa bid'ata ashara rajulan annabi sallallahu sai ya fita cikin wato mutum ɗari. uku da goma sha wasu malaman tarihi suka ce goma sha uku wasu suka ce goma sha hudu wasu suka ce goma sha bakwai shine adadin musulman da suka mi suka bi annabi sallallahu domin a taro wannan ayari na quraishawa kun ga 310 kenan lam yakun ma'ahum min al-khayl illa farasan wato masu dawakai kawai mutum biyu ne kacal da Zubair dan al-Awwam da kuma wato ainihin al-Miqdad ibn al-Aswad su kadai ne suke da wato ainihin dawakai wa sab'una ba'iran da kuma raquma guda 70 an gane kenan fiye da rabi ko kashi biyu ma ba sa kan mi ba sa kan abun hawa da kafa za a tafi ya'taqibu thalatha 'ala al-ba'ir al-wahid kun gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutum uku sai suna hawa raqumi idan wannan ya hau ya dana an yi tafiya wannan ya hau ya dana an yi tafiya wannan ya hau ya dana da haka fa musulunci ya iso mu an gane da haka sun sha fama amma mu yanzu gashi mun ci mun kwanta an gane ba a wa'azi ba a da'awa masu kuɗi sun ki taimaki da'awar malami ya ce a taimakawa da'awa sai su ce da shi kwaɗayi an gane da'awa sai da masu kuɗi sai sun shigo sun tallafi da'awa talaka kawai ba zai iya mai da'awa shi kaɗai ba an gane kuwa sai da su Usman radiyallahu anhu suka ringa tofin din da'awan nan ta iso zuwa gare mu wa kana rasulullah sallallahu wa ali wa abu lubaba ya'takibuna ba'iran da annabi sallallahu alaihi wasallam da ali radiyallahu anhu da abu lubaba sai suka zama suna mai canja raƙumi da wani ya hauya ba wannan wani ya hawa ba wannan amma abu lubaba daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi sai ya zama da shi da ali da marsad ibn abi marsad su suke hawa raƙumi guda ɗaya faƙala lahu to sai da abu lubaba da ali suka ce da annabi sallam nahnu namshi anka mu za mu tafi da ƙafa kai ka hau abin hadin ƙala ma antum bi aqwa minni annabi ya ce to kun fi ni ƙarfin jiki ne kuna hawa kawai wannan tawali'u ne na annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba sahabban san suna tafiya da me da ƙafa shi yana kan abin hawa an gane sabanin shugabanninmu na yanzu ko wa dafa'a liwa ila mus'ab ibn umair annabi sassan ya bada tuta ga Mus'ab dan Umair wa ja'ala 'ala saqa Qais ibn Abi Sa'sa'a wato sannan ya sanya a ƙarshen rinduna din wato Qais dan Abi Sa'sa wa sara annabi ya tafi falamma qaruba min as-safra annabi sassan da ya kusanci wani guri da ake ce da shi as-safra ba'atha Basis ibn Amr al-Juhani wa Adi ibn Ar-Ru'ba ila Badr yatajassasani akhbar al-'ir sai annabi sassan ya tura waɗannan guda biyu sahabbai guda biyu domin su je su ji masa labarin mi ayarin nan ina aka kwana wa amma Abu Sufyan to amma Abu Sufyan ma a fadake yake an gane yana cikin lissafin sa sosai saboda tunda ya san an kawo mata hari kafin ta wuce to kuma dawowarta kuma shi yafi mi shi yafi hatsari dan haka fa innahu balagha makhraju rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan labarin fitowar annabi sassan ya riske shi wa qasduhu iya sannan shi ma cikin masu leken asirinsa an gane sun kawo rahoto cewa kai din ku akarin aka nufo to kuma kun ga raƙuma kusan dubu mutum ba su fa arba'in ba da suke kewaye da shi a cikin ƙanƙanin lokaci a iya mi a iya mamayensu fasta ajara zamzam ibn amr al-ghifari ila makka musrikan li quraish wato sai ya dauki hayar wanda ake cewa zamzam dan amr dan kabilan al-ghifar zuwa makka mustasrihan yaje shilali quraish ga quraisha bin nafir ra'irihim si gaugawa su zo su riskimi wato ainihin ayarin kayan su na kasuwanci idan ba haka ba me za su rasa shi liyamna'uhu min muhammadin wa ashabi domin su hana muhammadu da sahabban shi kasumi kasu riske su kenan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafo yana samun labarin me yake gudana kafin ya iso nan ayari shi kuma Abu Sufyan da ya samu labari tunda dai duniya ba ka rasa ta da mi tun dama masu leƙen asiri ko azu kudaden kasashen duniya America ta kama Russia ta kama kowa yana kama daga ƙarshe kuma ai canjin fursunoni ko an kama din to dan haka dai Abu Sufyan sai ya dauki har Damdam din nan yayi gaugawa yanzu ya je mi ya isar da mutanen Madina su maza maza su riski kayan mutanen Makka su maza maza su riski mi kayansu in ba haka ba ga Muhammad da sahabansa sun fito za su mi za su tsare musu kaya wa balagha as-sariqu ahla makkah wannan mai shira zamzam sai ya je wato ainin ya isa ga mutanen makka fanahadu musri'ina nan take cikin gaugawa suka miƙe suka tashi domin su tafo falam yatakhallaf min ashrafihim siwa abi lahab wanda inda ka kai to wanda bai fito ba kai abu lahab ne kowa ya fito saboda mai dukiyar suke da suke kasuwanci raƙuma dubu fa ba kusa ba ne tun dama an gane ko yanzu raƙuma dubu ai dukiya ce bare su da kuma kowane raƙumi ɗauke yake da kaya masu tarin yawa na dukiyoyi kun ga an tsare su an san matsala la'alla wani yana da ɗari wani yana da hamsin wani yana kaza to duk manya-manyan ƙuraishawa ɗin nan kowa in banda abu lahab ya samu ya fito fa innahu awwada anhu rajulan kana lahu alaihi dainun wato Abu Lahab shi akwai wanda yake bi bashi sai ya ce fita a madadin shi walam yatakhallaf anhum ahadun min butuni quraish illa bani adi iya kabilan banu adi su kadai ne basu fita ba cikin quraishawa amma kowane ba quraish ya fito to kun ga hikimar Allah su waɗannan guggun da suka fito kuma su suka hana musuluncin daman can a maka ya numfasa sai Allah ya hukunta to bari su fito a girbe su an girbe su to ƙanana ƙananan da aka hana su musulunta za su musulunta saboda wani yana son musulunta to shi ɗan gida ne ko yaron gida ne idan ya musulunta mai gidansa zai kama shi ya ta dukansa kamar jaki to don haka sai yake haƙura da musulunci saboda raunin zuciya amma an girbe su sai a zauna lafiya wa khafada abu sufyan abu sufyan yayi kasa kasa da wannan ayari wala hika bi sahilil bahar wato yaje bi gefan wato gabar wato ainihin teku walamma ra annahu qad naja kenan shi ma yanzu ya ƙara neman masana hanya sun ƙara zamar da shi hanyar da ya kamata ya biyo ya sauka gare ta ya ba hanyar da mi zai tsere dan haka sai ya arshe sahabbai basu mi ba ba su riske wato ainihin abu sufiyan ba da wannan ayari walan mara annahu qad naja abu sufiyan da ya ga to ai ya tsira abin da yasa kuma ya ce wa mutanen makka su fito shine mi su tsare dukiyar su ko wa ahraz al-ayn ya ga ya bawa waɗannan ayari kariya kataba ila quraish anirji'u sai rubutu ma quraishawa ya kada tura dan aike cewa ni dai na tsira da kaya ku samu ku juya to fa innakum inma kharajtum litahruzu irakum yace domin kun fito ne domin ku bawa ayaran kayan kudin nan kariya fatahumul khabar wa hum bil juhfa sai labari yaje musu suna wani guri da ake ce da shi al juhfa fahammu bi ruju' sai suka himmatu za su koma sun fito su 1300 ne an gane suka himmatu cewa to tunda kayan mu ya tsira mu koma mana faqala abu jahal sai fir'aunan wannan al'umma shine Abu Jahal sai yace wallah la narji'u hatta nakhdima badr yace wallahi bazan koma ba baza mu koma ba sai har mun je gurin da ake ce da shi badr an gane fa nuqimu biha mu zauna a wannan guri wa nut'imu man hadarana min al-arab duk wanda yazo mana daga larabawa mu ciyar da shi wa takhafuna al-arabu ba'da zalik daga nan larabawa sai su dawo suna tsoron mu ciyar mi mu ba ma barin takwana ashe za a girbe shi ne mutuwa zai shi ma a lokacin an gane wa anzalallahu azza wa jalla fi tilka al-laila matara to anan yanzu annabi sallallahu da sahabbansa sun biyo kaya kaya kuma sun arce ga kuma mushrikai su dubu da dauriya sun tafo dubu da ɗari uku Abu Sufyan ya ce tunda kayan ku kuka biyo kuma kayan ku ya sha ku koma ba su koma ba to amma akwai al-Akhnas ibn Sharif shi da wanda suka yadda da shi suka ba abin da yace sai yace su koma dan haka sai aka samu mutum 300 nan sun koma sai zo mutum nawa suka rage cikin mushrikai dubu an gane to su waɗannan sun koma su kuma wanda yadda da ra'ayi irin na Abu Jahal ya ga za su zauna a Badr ƴan mata su yi musu rawa a doka musu kalangu a cira kuma a huta dai kafin mi kafin a juya domin yana cewa Laraba za su ji tsoron su dangane da haka to a wannan kuma sai Allah ya hukunta yaki za a yi wa anzalallahu azza wa jalla fi tilka al-laila mataran tahhara al-muslimina bihi to a wannan lokaci sai Allah ta'ala ya saukar da ruwa bayan Allah ya riga hukunta abin da za a yi kenan yaki za a yi an gane annabi sallallahu kuma ya nemi shawarar mi wato ainihin musulmai sun ba shawara gurin da yafi dacewa su kafa sansani domin wannan yaki da za a yi amma ku sani da yawa daga cikin musulmai ba su tafo ba daga Madina saboda me ba su san yaki za a yi ba sun zaci kawai tarowa kayan nan za a annabi ya shelar yaki ba dan haka da yawa ba su tafo ba dan haka dai Allah ya saukar da ruwa da ya tsarkake mu'minai da shi wa alhaba anhum rijs ash-shaytan sannan Allah ya wato ainihin tafiyar musu da dattin shaytan wa rabata bihi ala qulubihim wa thabbata bihi aqdamahum Allah ta'ala ya daure zukatansu da wannan ruwa kuma ya tabbatar da dugadugansu wa buniya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu sai aka buga masa tanti ko bukka wa mashafi mawdi'il ma'raka annabi sai yaje gurin da za a yaki din waja'ala yushiru bi yadi annabi sai yake nuni da hannun shi yana cewa hadha masra'u fulan wa hadha masra'u fulan insha Allah annabi sallallahu sai yake cewa in Allah ya da gobe anan za a kashe wane gobe anan za a kashe wane sahabbai na annabi sun suka ce wallahi duk gunda annabi ya nuna cewa nan za a kashe wane ba wanda ya tsallake wannan guri wani yana nuna gaskiyar manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin abu ya faru Allah ya tsinka da shi cewa gobe za a yaki sannan anan za a kashe wani nan za a kashe wani nan za a kashe wani cikin mushrikai fama ta'adda ahadun minhum mawdi'a isharati da dai ba wanda ya ketare gurin da Annabi sallallahu ya nuna nan za a kashe shi falamma tala'a al-mushrikun jashin mushrikai suka tsinkayo wa tara al-jam'an sannan kuma rindunonin sashi suka kalli sashi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak allahumma in shi'ta lam tu'bad ya Allah ina magiyar alƙawari da kai min na zaka taimake ni zaka bani nasara Allah in ka so ma ai ba a bauta maka ana wannan rundunar in ka so za a shafe ta shikenan annabi sai yana magiyar Allah ta'ala ya taimake shi saboda me gaba ɗaya musulmai su 310 mushrikai sun kai ninkin musulmai na uku to amma Allah daman yayi alƙawari iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 idan har an samu me musulmai 20 farkon lamari masu haƙuri to za su yi rinjaye akan mutum 200 daga baya al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa da mu'minai dai suka yi rauni sai zamo mi duk mutum ɗaya zai iya kan mushrikai guda nawa ne guda biyu shi yasa mu ba da adadin mu muke nasara ba da taimakon Allah muke nasara tun da har yanzu an gane har yanzu musulmi ɗaya sai ya tarwa tsarindinar me kafirai masu tarin yawa ba ku ga Isra'il irin makaman da take da shi ta kasa gamawa da tun da basu wuce miliyan uku ba ko miliyan kaza ta kasa gamawa da su sojojin Hamas ɗin an ce basu fi mutum dubu talatin ba a hasashen ita Isra'il amma ta kasa gamawa da su kusan shekara ana yaki kuma wallahi in za a shekara ɗari ba ta iya gamawa da su ba so da shi mumini yana tare da taimakon ubangiji an gane shi kuma mushriki me ba tare da taimakon kowa sai shedan da yake masa alƙawari na ƙarya dan haka dai fa akhadha abubakar biyadihi fa qala sai abubakar ya yi riko da annabi sassan yake da hana ne sai ya ce hasbuk ya ishe ka magiyar da kake ubangijinka Allah zai cika maka alƙawari a hadisi ya zo dukkan sahabbai lokacin da suke bacci annabi sallam da daddare ya daga hannun shi ne yana ta addu'a yana ta addu'a duk sahabbai ko ana bacci banda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta roƙon Allah ta'ala ya kawo mishi agaji fa kharaja huwa yaqul annabi sai ya fito cikin wannan bukka na cewa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur yana karanta wannan ayar cewa wannan ayari da rinduna za a wato rusa su sannan za su juya baya su ruga haka ko ya faru wastansaral muslimuna Allah sannan sai musulmai suka nemi taimako a wajen Allah kenan a wajen waya kamata a nemi taimako Allah yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di in Allah ya taimake ku to babu wanda zai yi galaba a kanku in Allah bai taimake ku ba to haya kuma zai iya taimakon ku a bayan shi kenan babu wastaghathuhu suka nemi dauki a wajen shi wa akhlasu lahu suka tsarkake addu'an su gare shi wa tadarru ilayhi suka yi kankan zuwa gare shi fa auha Allahu ila malaikati da Allah ya ga cewar musulmai sun nemi taimako a wajen Allah shi kadai a wajen shi sun nemi taimakon gaggawa da agaji sun yi kankan da kai gare shi sai Allah yayi wahayi ga mala'ikunsa cewar anni ma'akum mala'ikun Allah ya ce ina tare da ku fa thabbitul ladina amanu ku je ku tabbatar da masu imani su masu imanin nan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan muka ce arne ne kafiri ne duk wanda yace sahabbai arna ne shine kafirin farko du ya ayyuhal ladina amanu qur'ani waye aka fara kira da wannan imanin sune sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce fa thabbitul ladina amanu ku tabbatar da masu imani yana nufin ku tabbatar da sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce sa'ul kayfi qulubil ladina kafaru ru'b sana ya ku mu'minai zan jefa firgici a zukatan kafirai fadribu fawqa al'anaq ku ringa saran kawunan su wadribu minhum kull banan kowace gaba ku sare ta domin Allah ya sanya firgici da tsoro mi a cikin zukatan kafirai har yanzu kuma kafirai cikin firgici suke an ji yaki an taɓa yaƙi tsakanin ƙasar Jordan da Isra'il suna ce da shi ƙasar Jordan Ghazwatul Karama sun ce sojan Isra'il idan ba ɗaure shi a iguwa ba ba iya yaƙi sai an tanke shi kar ya gudu firgici a ransa daidai lokacin da yake yaƙi a iguwa za ka samu wani da Falastini da dutsi ne ko da wata ƙaramar bindiga yake yaƙi to so da Allah ya alƙawari zai sanya firgici da tsoro a zukatan me zukatan kafirai وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النبي يقول أنا صلى إلى جذع شجرة أكتترا بشيا هنالك أو أنشانك وكان ذلك ليلة الجمعة ya kasance wannan kuma daren juma'a ne asabi ashara min ramadan wato 17 ga watan ramadan fi sanat thaniya a shekara ta biyu falamma asbahu lokacin da suka waye gari istaffal fariqan sai dukkan bangarori biyun suka yi safu safu thumma hamiyal watis wastadara rahal harb sai kuma yaki yayi tsanani washtadda alqital wato yakin ya tsananta wa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi du'a wal ibtihal annabi nan kuma sai ya ƙara komawa ga Allah ta hanyar yawaita addu'a fa aghfa ighfa'atan annabi sai gangade kadan thumma rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai daga kanshi fa qala yace hada jibril akhidun bi ra'si farasihi ga jibril nan yana rike da wuyan wanto dokin shi alaihi adatul harb yayi shigan yaki kenan nasara ta zo tunda mala'ika ya zo mala'ika ɗaya jibrilu ya kuke ga kina annabi sosai ya yi farin ciki da ciwon gashi ya hango jibril ya yi shiga mai ta yaƙi kenan za a yaƙin da gaske za a girbe mai duk wani kafiri waja an nasr mala ya ce nasara ta zo ta wa an junda allah ya saukar da rindinar shi wa ayyada rasulahu wal mu'minin allah ya karfafi manzansa da muminai wa manahahum aktafal mushrikina asran wa qatla Allah ya yi wa muminai ya ba su baiwar wato suka yi nasarar raunata wato mushrikai ta hanyar kama su a matsayin bayi ko kashe su faqatalu minhum 70 musulmai suka samu suka kashe mutum 70 cikin me cikin kafirai wa asaru 70 kuma suka mi kamo 70 a matsayin fursunonin yaki wa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mil akafi min alhasa annabi sai ya cika hannunsa da tsakoyi farama biha wujuha al'adu sai wato ainihin ya watsa ta a fuskar mushrikai kafirai falam tatruk rajulan minhum illa malat ainihi babu wani cikin mushrikai da ya rage face ta cika idan shi wa shughilu bit turabi fi ainihim aka shagaltar da su da kowa ya fure wa idan sami kasa wa shughila almuslimuna bi qatlihim su kuma musulmai aka shagaltar da su ci gaba da me da sare su an gane kuwa wannan kun ga nasara ta so ta zo daga wajen ubangiji ta'ala fa anzalallahu ala rasulihi sai Allah ya saukar wa manzon shi wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama lokacin da kai wannan watsa ƙasa din ba kai kai ba Allah ne wato ainihin isar da ita ma'ana da in kai kai baka isa du idanuwan mushrike cika ba ko amma da yake Allah ta'ala ya sanya agajin shi ciki sai ya zamo ya mamaye duka idanuwan mi idanuwan mushrikai wa kanat al malaika yawma idhin tuba ma da yake cewa afwan wa qad dhanna qa'ifatun anna al aya dallat ala nafi al fi'l an al abd ma da yace wasu yanki na banda suke batattu sun yi zatan cewa wannan ayar ta korewa bawa aiki ne wallahi subhanahu athbata li rasul ibtida' ar-ram wa nafa anhu al isal ma da yace sai dai kuma ai Allah ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam jifa din sannan ya kore isar da jifa din cewar duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa amma wanda ya isar da shi shine Allah kenan raddi ne ga waɗanda suke aljabariya ake ce da su wanda suke ga duk abin da bawa yake shi da zabi wa qatil malaikatu yawma idin tubadil muslimina ila qatl a'daihim mala yace a wannan lokaci mala'iku sun kasance suna rigaya mu musulmi mi kashe abokin gaba musulmai a wannan yaƙi sun ce sun sha su kurewa kafire gudu suna son kashe shi kawai sai su ga ya faɗi kafin su isa gare shi mala'ika ya riga mi ya gice shi kafin su isa qala ibn abbas abla da abbas yake cewa bainama rajulun min almuslimin yawma idin yashtaddu fi athari rajulun min almushrikin amamahu wato a wannan lokaci da aka yakin badr wani musulmi ya kure ya tsananta bibiyan wani daga cikin mai mushrikai da yake gaban shi id sami'a darbatan bi sauti fawqa musulmin nan sai ya ji koyi wato zanawar bulala a sama da shi wa sautal faris ya ji muryar mahayin doki fawqa saman shi ya koda yana cewa aqdim haizum isa ya haizum id nazara ila al mushrik amama mustalqiyan kawai da ya duba mushrikan nan mushrikin da yake bin sa kawai sai ya ga ya zube har ya mutu fa nazara ilaihi da ya kalli wannan mushriki fa idza huwa qad hutima anfu wa shuqqa wajhu ka darbati sawt sai ga mi an tsaga hancin shi da fuskar shi yana kafan zanan bulala an gane eh fa khadara zalika ajma wato sai baki duka gurin faja al ansariyu sai wannan mutumin madina yazo fa haddatha bidhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ba annabi labari faqala sai annabi yace sadaqta kai gaskiya zalika min madadis sama'i salisa wato wannan yana daga cikin taimakon Allah ne yace walamma baradatil harb lokacin da yaki yayi sanyi wato ya fara zuwa ƙarshe wallal qaumun munhazimin wato mushrikai suka juya an yi nasara akan su qala rasulullah sallallahu sai annabi yace man yanzuru lana ma sana abu jahal wale dubo mana ina halin abu jahal yake abu jahal kun sani shi ya jagoranci yakin badar ma'ana komandan yakin ajiye mana labari shi shi kuma Abu Jahal wasu yara ne ƴan Madina matasa suka kashe shi kamar yadda Abdurrahman dan Auf yake faɗa yace lokacin da aka zo yakin Badr an yi sahu sahu yace da na duba dama gare ni sai na ga yaro ne matashi yace sai rai na baci da in duba hagun sai na ga yaro ne matashi yace sai na fatan ina ma wanda suke gefe da gefe ina sun fi su saboda koya ne an kawo ma makami kafin ya iso ka akwai wani mai karfin da zai tare yace amma sai na damaci na ya tabo ni cikin sirru ya ce da ni ya am a ta'arifu a jahal ya ce ya kai bafana ka san wa abu jahal ya ce na san shi ya ce miye matsalar ka da shi ya ce labari ne ya same ni yana zagin annabi sassalin ya ce wallahi yau ko ni ko shi ba za mu rabu ba kawai shi ne maganan ko ni ko shi in ji yaro matashi ya ce zan nuna mashi na hagun ɗinsa ma ya taɓo shi bafana ka san wa abu jahal ya ce na san shi me matsalar ka da shi yace labari ne ya same ni yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi yau in na ganshi ko ne ko shi to sai gane matasa ne amma mi za su taka rawar gani da kwas Abu Jahl ya tinkaro yace mi ga wanda kuke nema can naka da suka gano shi suka zabura ba su rabu da shi bai da suka kashe suka tabbata ne motsi dukansu suka dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ce shi ya kashe Abu Jahl annabi sai ya ce mu ga takuban ku da suka nuna annabi ya ce kila kuma qatala duk ubi ne kuka kashe shi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka gama yaki sai ya ce aje a nemo war Abu Jahal to wanda ya tura ya tura Abdullah dan Mas'ud ne daidai Abdullah dan Mas'ud ya samu Abu Jahal yana numfashin barin duniya na ƙarshe dan haka ya karisa kashe shi ya saro kansa ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine kan Abu Jahal annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani ya ce ya ce wato ainihin ka tabbata shine sai da suka yi za uku yace shine sai annabi yace Allahu akbar alhamdulillah alladhi sadaqa wa'ada wato Allah mai girma godiya tabbata ga Allah da ya gaskata alƙawarin shi ko wa nasara abda ya taimaki bawan shi wa hazama al-ahzaba wa'ada shi kadai kuma ya rusa wannan rinduna in taliq arinihi annabi yace mu je ka nuna min shi fantalakna abla da masu yace sai muka je fa araitu iya sai nuna masa shi fa qala annabi ya ce hada fir'aunu hadhihi al-umma wannan al'umman ga fir'aunan ta shine Abu Jahal kina yakin Badar da ba kashe kowa ba sai Abu Jahal ai nasara ko bai ba a ce an girba fir'auna wannan al'umma ya kace ga da fir'auna al'umma ne ya ci gaba da wanzuwa amma an girbe shi sai ya zamo mi duniya ta numfasa duniyar musulunci amma da kullun kwana yake da tashi akan makirci ya za a amin a yaƙi annabi sassa a rusa shi mala yace falamman qadatil harb da yaki ya kare ko aqbala rasulullah sallallahu hatta waqafa ala alqatla annabi sallallahu ya je har sai da ya tsaya akan mutum 70 da aka kashe na mushrikai thumma amara bihim annabi ya umarni da su fasuhibu ila qalibin min qul min qulabi qulubi badr wato annabi sallallahu sai umarni aje a sanya su a rija daga cikin rijiyoyin badr fatilu fi aka je aka zuba su ciki thumma waqafa alaihim annabi sai ya tsaya akan su fa qala sai ya ce ya utba ibn rabi'a wa ya shayba ibn rabi'a wa ya fulan wa ya fulan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan sai ringa kiran su ya utba ya shayba ya wane ya wane shin kun samu alƙawarin da Allah ya muku cewa gaskiya ne in kuka kafirce masa zai kaskantar da ku ya walakantar da ku shin kun samu haka fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan ni dai na samu abin da Allah ya mu alƙawari gaskiya ne cewar zai taimake ni zai bani nasara a kanku faqala lahu umar sai umar dan khattab yace da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu ya kai kake magana da wato mutanen da sun riga sun mi sun sun zama mushe faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rana kyanansa shine Allah ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ba ku kai su jin abin da nake faɗa ba malamai suka ce Allah ya dawo da jinsu a wannan lokaci domin su ƙara hasara akan hasara ga yaƙan musulunci da suka ringa yi shekara goma sha wallahi duk irin muzanta wanda za su yi wa musulmai da annabi sallallahu ba wanda ba su masa ba sun cutar da shi sun sa an masa dangwal fulaku ba a saya a gunshi ba a siyar mishi annabi yayi kwanakin yunwa annabi tsanani yayi tsanani ya ce wa sahabbansa shi dai ba zai iya fita a nan makka ba amma su su hijira su tafi habasha sahabbai suka samu labari cewa makka ta dan sassauto suka dawo makka kafin su shiga suka samu labarin ƙarya ne suka juya su abu jihal ɗin nan su ne suka yi rubutu suka naɗa wakilai a je habashan ma a samu najashi a ce mutanen banza ya taimaka don haka ya haɗo su da su wakilan ya adawo musu da su su ci gaba da cutar da su ba irin musgunawa da basu yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su abu jihal don haka da aka kashe wannan saba'i saba'in sai musulunci ya numfasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da haka ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرصته sannan annabi sai ya zauna a wannan filin da aka yakin badar salatan kwana uku wa kana idza zahara ala qaumin daman ya kasance in yi nasara kan wasu mutane aqama bi arasatihim salasa yakan zauna kwana uku sun martahal sannan sai ya tashi a gurin ma'ana inda wanda yake gama zai dawo to ya dawo muna nan ba mu gudu ba an gane wannan shine yakin badar amma fa a takaice sosai domin littafin tanda tahbibi ne ya ya takaita sosai akwai littattafai da suka wasa'a waɗanda an yi su ne dama akan yaƙoƙi na annabi sallallahu amma da Allah dai mun fa'idanta da yaƙin cewar ya zamo shimfiɗa da nasara mai ga musulmai kasancewar an mai an girbe mutum saba'in an kamo mutum saba'in a matsayin fursunoni lokacin da aka kamo su har da bafa annabi sallallahu al-abbas aka kamo annabi sallallahu ya yi shawara da sahabbansa ya za da fursunonin nan Umar dai shawarar da ya ba shi ne a sare kansu kawai ko a duba dan uwansa na jini a bashi shi ya kashe shi an gane abubakar ya ce a su fashi kansu mu samu kuɗi wanda za mu ƙara siyan makamai annabi sallallahu ya karkata da shawaran abubakar amma allah kuma shawaran umar ya su an gane sai allah ya saukar da ma kana lin nabi walladina ma kana lin nabiyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard ba kasancewa annabi sai ya zamo yana bayar da fansar wato fursunonin yaƙi har sai an mi an kashe waɗanda suke za zama matsala a bayan ƙasa wannan shine yakin badar a takaicen takaitawa wanda ya a wannan gabar ma da ya tsaya insha Allah ta'ala zama na gaba zamu tashi a yakin Uhud wanda yana daga cikin manya manyan yakoki na wato ainihin musulunci nan kun ga musulmai sun yi mi nasara ko to amma sunnar Allah ne yau ku yi nasara gobe kuma ya jarabe ku da rashin mi nasara dan haka yakin Uhud yaki ne da ya zamo jarrabawa ga musulmai insha Allah ta'ala amma daga baya nasara sun fara daga baya ta juye suka dai zama hazima rauni amma daga baya Allah ta'ala ya kawo dauke shiga mu'mina insha Allah ta'ala dai zamu ji cikakken bayani akan yakin Uhud a zama na gaba insha Allah ta'ala muna tawassuli da wannan zama yanayi da ake ciki a ƙasa ana yanayi ko bani ta'ala ya kawo dauki Allah ta'ala ya kawo mana dauki talauci da yunwa da fatara duka Allah ta'ala ya yi mana tattalin arziki da ya koma ɗe Allah ta'ala ya tayar mana da shi Allah ta'ala ya sanya wa shugabanni tausayin mabiyansu Allah ta'ala damuna da muke ciki Allah ta'ala yanda ta fara da alkhairi Allah ta'ala ya sa ta kare a haka yanda ta fara da albarka ga alamu na wato ainihin albarka Allah ta'ala ya tabbatar mana da yadda akan haka اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يوم ودعك فما دعيت أمني تعالى يا يمنا talauci da ake fama da shi ubangiji ta'ala ya yaye mana Allah ta'ala fatara da ake fama da ita Allah ta'ala ka yaye mana Allah ka kosar da mu Allah ta'ala ka wadata mu arziki mai ruwa mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin